أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا أرحم الراحمين ya rabbal alamin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya da mu wannan rana ta 13 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda shi ya daidai da 13 ga watan uku na wannan shekara ta 2025 har yanzu muna karatu a cikin suratul nisa' za mu tashi aya ta 94 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan Allah madaukakin sarki ce sakamakon sautar jahannama sanan zai dawwama a ciki sanan Allah ya yi fushi da shi sanan Allah ya la'ance shi sanan Allah ya yi masa tanadin azaba mai girma muka ce wannan aya Allah madaukakin sarki yana hani kada musulmi ya kashe musulmi to kaga kuma ba cewa ake yi ba musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba a'a Allah yana faɗin girman wato rayi ne na musulmi wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dubi ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi kaba ya kira ta ya ce wannan kaza kina da girma kina da daraja amma ƙarshe sai ya ce amma wallahi ran mumini ɗaya ya fi darajar kaba ran mumini sanan wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda mutanen duniya kaf za su taru su kashe mumini ɗaya duk Allah ya zuba su auta dukansu da haka kaga yana nuna daraja ne Allah madaukakin sarki baya san a kashe kowa wanda aka yadda a kashe su shine wanda suka cancanci kisa wanda ake yaki da su daman yaki wajen kisan kai ne wajen kashewa ne sai kuma waɗanda suka yi laifin a kashe su ko suka kashe rayuka ko suka yi barna a bayan ƙasa irin ƴan fashi alkur'ani ya ba da dama a kashe su amma irin waɗannan kisa da alkur'ani ya bayar da dama a yi kasan ba mutum ne yake yi ba shari'a take yi ba wai kaɗai ne za ka tada mutum a lungu ka kashe shi ba a shari'a ce za ta kashe shi wanda yake wato za a yanke mutum hukunci bayan an tabbatar da da laifin da ya yi to ayar da muka malam ya karanta yanzu tana da tarihi tarihi ta shine ne sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama sun fita wajen yaki mazala baya ciki sariya mazala baya ciki suka tafi wajen wata kabila don za a yaƙe su za a yi yaƙi duk ƙabilar babu musulmi to ashe wani ya musulunta a ciki wani makiyayi to shi da ya ga musulmi sun taho sai ya gudu da dabbobin shi su abinda suka ɗauka ɗaya daga cikin kafirai ne ya gudu don haka lokacin da suka same shi sai ya ji suna kabbara shi ma sai ya kama kabbara amma ina sai wani ya kashe shi ya kashe shi aka ɗabi dabbobi to shi ne sai allah maɗaukacin sarki ya saukar da wannan aya allah maɗaukacin sarki yana taukaciya ga musulmi cewa kada su ringa yin abu sai sun bincika kada su ringa aikata laifi irin musamman abin kisa ko su kashe wanda bai cancanta a kashe shi ba Allah madaukake zaki ya ce cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza darabtum fi sabilillah idan kuka yi tafiya saboda Allah tafiya ta yaki to fa tabayyanu idan kuka ga mutum ku tsaya ku yi bincike ku tsaya ku bincika wala taqulu liman alqa ilaykum assalama aw salama duka qira'a ce lasta mu'minan kada wani ya zo ya ce muku shi musulmi ne ku ce ba mu yadda ba kai ba musulmi ba ne Allah madaukacin sarki ya ce tabtaguna aradal hayatid duniya kuna neman dan tumuni kaɗan na rayuwar duniya wato ku ganshi da dabbobi kuna so yayi dabbobin su zama ganima gare ku Allah madaukakin sarki ya ce fa inda Allahi maganima kasira Allah yana da ganimomi da yawa sakamakon da Allah madaukakin sarki zai ba ku ya fi dan wannan abin da za ku samu na ba ku yi bincike ba har ku kashe mutum akan kuskure Allah madaukakin sarki ce kazalika kuntum min qabl kuma ai da haka ku kasance musulunci na ku kuma boye shi kuke yi da haka Allah madaukakin sarki yace famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa wanda ya san tarihin musulunci da an ka musulunta kai ma boyewa kuke yi su ma sahabban akwai inda aka yi daru arkam bin abi arkam inda annabi sallallahu alaihi wasallam buya suke a ciki wanda ya musulunta sai ya shiga gidan ya buya shine Allah yake tuna musu ai kuma akwai lokacin da musuluncin ba ku iya bayyana shi kuma ku buya kuke yi da haka Allah madaukakin sarki yace da haka fata bayyana daga yanzu in aka je yaki ku nemi bayani wasu kisoshi da malaman tafsiri suka kawo wanda ya kisan kan ma kamar dai wani ne wanda yake ba tsayayye ba daga cikin sahabbai saboda a wata kissa za ka ga shi ne wanda ake cewa an binne shi ƙasa ta ki karɓan shi shi wanda ya yi wannan wato ya ƙi yadda ya karɓi uzuri kamar a ce ga dabbobi yana son ya hana mu samun ganima da haka saboda dabbobin ya sa ya kashe shi don mai don su samu ganima to Allah madaukakin sarki shi ya san abin da ke cikin kirazan mutane ya san abin da ke cikin zukatan mutane shi ya san Allah madaukakin sarki ya ce to kada haka ta sake faruwa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya kasance akan abin da kuke aikatawa masani ne kuma zai ba ku labari kan abin da kuke aikata na la yastawil qa'iduna min غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل Allah madaukakin sarki ce la ya tawil qa'iduna minal mu'minin wadanda suka zauna daga cikin mu'minai suka zauna ba su fita yaki ba ba su fita jihadi ba ba za su taba daidai ba wal mujahiduna fi sabilillah ba za su taba daidai da waɗanda suka je jihadi da ɗaukaka addinin Allah kun ga na tsallake kalman gairu ulul jarari ko ita wannan kalma ta gairu ulul darari akwai ɗaya daga cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Ummi Maktum makaho ne lokacin da ake saukar da wannan wahayi shi wanda ya rubuta wannan wahayi wanda shine ya rubuta Sahal bin Sa'ad Sa'idi yake bada labari Zaid bin Thabit shine ya rubuta wannan ayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ake gaya masa lokacin da ya ji ana faɗan wannan aya cewa waɗanda suka zauna a gida ba za su yi daidai da wanda suka je yaƙi ba to sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai ni abin da ya hana ni zuwa yaƙi saboda ni makawo ne yana wannan magana shi zai dubi nisabi ya ce a lokacin kafar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kan cinyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora kafarsa dan ka san sahabbai suna san annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora jikinsu jikinsa a jikinsu ya ce kawai sai ya ji nauyi dama idan wahayi na sauka akan ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana canzawa yace sai da yaji kaman kafar shi za ta fashi yace can kuma sai yaji wato wahayi ya gama sauka me ya sauka shine daidai wannan wato gairu ƙurin darar din Allah sai ya sauka ya ce a'a banda waɗanda ba su da lafiya wato su ko da ba su je yaƙi ba matsayinsu daidai da wanda suka je yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa shi abdullahi bin ummi maktum cewa ga aya ta sauka Allah ya ce da ka wato kun zama exceptions banda ku a ciki to Allah madaukake sarki yace wanda suka zauna ba su je yaƙi ba banda waɗanda suke da larura ba za su yi daidai ba da wal mujahiduna fi sabilillah da wanda suka yi jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah sai Allah ya kawo bi amwaliki da dukiyoyinsu kun ga kenan jihadi ma da dukiya ake fara sa'annan wa anfusihim Allah ya ce da rayukansu fadalallahu almujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idin daraja Allah ya fifita waɗanda suka yi jihadi da dukiyoyinsu suka yi jihadi da rayukansu Allah ya fifita su alal ka'idina akan waɗanda ba su je jihadi ba daraja Allah ya sa matsayin su ya sha bamban suna da fifiko akan su sai Allah ya ce wa kullum wa'ada Allahu husna amma da wanda suka je yaki da wanda ba su je yaki ba duka Allah ya musu alƙawarin aljanna maluma suke cewa da wannan aya ne ake fahimtar cewa zuwa jihadi ba ba fardu aini bane wato farad ba wa ɗaya ba farad ayin bane wato farilla ne wanda yake wasu na iya daukewa wasu idan wasu suka je suka yi shikenan kukun huta kamar jana'iza ai ko san jana'iza da mutum zai rasu a anguwa sai duk anguwan mun kai miliyan 100 sai kowa ya ki zuwa to da dukkanmu mun yi laifi a wajen Allah amma idan wasu suka je mutum dubu biyar ko dubu uku ko dubu suka yi masalla shi kenan sun ɗauke wa kowa sun ɗauke wa kowa ba mai laifi kuma da haka suke cewa haka nan jihadi yake idan har ya taso wasu suka je suka yi to sun ɗauke wa sauran al'umman musulmi wanda ba su je sun yi ba sai dai su da suka je darajar su tafi waɗanda ba su je ba a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ce dukkan su Allah ya musu alƙawarin wato aljanna wa faddala Allahu almujahidina ala alqaidina ajran azima Allah ya fifita waɗanda suka yi jihadi akan wanda ba su je jihadi ba akwai falala mai girma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace waɗanda suka yi jihadi musamman wannan suka yi shahada to su rayukansu ma Allah yana sa su a cikin wasu tsuntsaye ne koraye suna yawo suna cin abinci suna yawo suna cin abinci suna yin asharuwan tsuntsaye har jikin al'arshin Allah suke zuwa suna yawo maganar nan da nake da suna nan suna yawo duk wanda ya yi shahada yana nan yana yawo duk da cewa waɗanda ba su yi shahadan ba ma akwai wanda ake sa rayukansu a cikin tsuntsaye amma ba koraye ba Allah ya samu ma za a sana mu kun san abin da ake kira shahada da an kira shahada sai mutum ya tunanin yaki a halin kuma ba haka bane zaka iya yin shahada a kan gadanka zaka iya mutuwa a gida kuma kai shahada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum zai iya mutuwa a gida amma za a yi yace mutumin da yayi ya roki Allah yayi shahada har cikin rai shi da gaske kasan kuma shi Allah ba a masa rufa rufa amma duk mutumin da ya addu'a ya roki Allah da shahada har ran shi yana so to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai mutu shahidi ko ya mutu a gida zai samu wannan daraja to ita mutuwa mu ne muke ganin waɗanda suka mutu a wajen yaki ko wajen abin da kamar sun sha wahala wallahi wani lokaci in mutum zai mutu a gida ya fi shan wahala mutum zai mutu a asibiti ya fi shan wahala ga likitoci na ta mara allura amma da yake wahala daga wajen Allah take zuwa in Allah ya ma sauki kuma koyaye ne sai ka samu sauki Allah ka yi mana sauki to shi ne sai na Allah maɗaukakin sarki ya ce daraja ta milhu darajoji ne Allah madaukakin sarki daga wajen shi ya ba waɗanda suka yi jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda daɗin waɗanda suka yi shahada suke ji da irin yawo da suke yi suna yawo a cikin jukkunan korayen tsuntsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata nan sai su zo jikin al'arshi sai su taru su taru cunkus suna rarage ai an san rarage ko ka san hausa abuja ne da na an san rarage ne mutum ya zo yana son yi magana amma dai yana jin nauyi ya kai ya kawo to haka za su zo suna yi a jikin alƙarshin Allah suna da magana ne to Allah ya fi sani suna da magana da haka Allah da kanshi zai ce musu menene wato ya san suna da magana sai ce ya ubangiji so muke a ƙara mai da mu duniya mu ƙara yin wata shahada sai ya zama mutum ya zo da shahada biyu ko ya zo da shahada uku shi ne sai Allah ya ce musu a'a na riga na zartar da hukunci ba a komawa eh ba a koma wanda ya mutu ya mutu ke ba inda dan adam yake dawa duk labaran da ka ji a kowane irin karatu wai ana mutuwa bullo wani waje na rantse da Allah ƙarya ne ba idara ka bullo na in ka mutu ka mutu wannan theory na reincarnation ƙarya ne ba inda za ka taso kawai Allah maɗaukakin sarki a duniya ya yi mutane da kamanni wasu maluma suke cewa a duniya Allah sai ya halicci mutane yaya gaskiyan abin yake ya ba sani ba amma ya suka ce kowane mutum akwai mai kama da shi mutum arba'in a duniya kama sosai komai da komai kuma wannan hikima ce ta Allah kuma zai iya fitowa daga ƙabilu daga wata ƙabila ba za ka gane haka ba sai kana aikin haji in mutum yana zuwa aikin haji akai-akai zai ga wannan abin mamaki za ka ga mutum kawai mutum ne shi ne wannan ka tinkare shi kamar magana sai ka ji yaren wani gari yake yi amma har ga Allah kawai kai ka kaddara wannan abokin naka ne saboda kamanni saboda komai da komai da komai haka yake faruwa sai ka ji ma ba ma yaran garin ku yake wallahi akwai wanda ya je da ke wani a aikin haji irin dukan abokai din nan kawai sai ji ya talla wani yare wallahi ya da kai shi amma a matsayin ya da ke abokin shi da irin ka zo ka daki mutum ashe kai ma ka zo saboda ya ta kankance shi ne ni ma na taɓa gani irin wannan guda ɗaya a madina shekarar da marigayi mala abubakar na national musa ya rasu shekarar da ya rasu da ni aka binne shi amma wallahi na ga wani mutum a saman haramin madina hatta irin kwanciyar da yake a nan haka ya kwanta har hular da yake sawa a nan haka ya sa har rigar da yake sawa irin da ya sa wallahi tsawon su daya kamar su daya da ba dan da ni aka binne shi ba wallahi da zan je nace masa mala abubakar amma tun da na san an binne shi na san kawai ba shi ba eh kawai ba shi ba
إن الذين توفاهم آه.
الملائكة
goma sauya ko sun ban gama fassara ba sai dan sai kawai ka ji Allah madaukake sarki yace darajatun minhu wa maghfiratan wa rahma Allah zai ba su darajoji daga wajensa da gafara daga wajensa da rahama daga wajensa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai Allah kai mana gafara na'am إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا
lokacin da ake hijira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a yi hijira hijira dole ne kowane musulmi a lokacin dole ne hijira to akwai waɗanda suka je suka zauna tare da kafirai suka yi hijira a wannan lokacin in hijira kawo musulunci cikas wato dawo da shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ne taimakon kafirai ne to har dan wasu har suna tahowa su taho a taho yaki da su amma da sunan su musulmi ne amma kuma suna cikin kafirai to shine sai Allah madaukakin sarki yace waɗannan da suke zama a cikin kafirai har a dauke ransu to su sani da Allah zai kona su zai musu azaba shi yasa Allah madaukakin sarki yace innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim waɗanda mala'iku suke ɗaukar rayukan suna waɗanda suka zalunci kawunan ƙalufi ma kuntu su ce aina kuke a cikin me kuke ƙalukunna mustada'afi na fil'ar sai sai abin da ya sa muke zaune a cikin kafirai muke yawo da su muke tafiya ko ina mun zama masu rauni ne a bayan ƙasa shi ne sai allah madaukakin sarki ya ce alam takun arzullahi wasi'a shin ba kasan Allah tana da yalwa ba fatu hajiru me ya hana ku yi hijira a kasan Allah wato su waɗannan da ake magana da gangan suka ki hijira za su iya komai komai kamar dai yadda yanzu muke da mutane waɗanda da gangan za su iya yin aiki su ki ai kowa da ya sa san wannan abu kuma Allah ya san su za su iya yin wato taimakon addinin Allah suke taimakon shi za su iya yin makarantu za su iya yin masallatai za su iya yin da'awa domin da'awa Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa kowane musulmi ne wani abin da zai baka mamaki waɗanda ba mu ba wallahi suna yin da'awa suna yaɗa addininsu suna yaɗa addininsu sun yadda cewa rayuwarsu ta addininsu ne amma mu da yawa kuma ba mu yadda ba salamu da suna kokari Allah ya saka musu da alheri amma dai kan wasu da yawa zaka ga an zo an zauna a Abuja musamman ka duba ɗan majalisu ga su nan zaka ga Allah ya kawo mutum ya yi shekara ɗaya amma ba wani abin da ya yi ba wani masallaci ɗaya da zaka nuna ka ce ma da hannun shi a ciki babu na nan kawai ji ya yi ya gama rayuwa kuma ba haka Allah yake su ma Allah yana son in ya baka dama kai aiki da ita dan me ko ba komai akwai mutuwa wata ran mutum zai waye gari ya koma ga Allah madaukakin sarki to shine sai Allah madaukakin sarki yace fa ulaika ma wahum jahannam waɗannan su ne idan suka mutu suna masu zaluntan kawunan su makomar su wutar jahannama wa sa'ad masira Allah yace makoma ta yi muni Allah ya tsare mu na إلا المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال
Allah madaukakin sarki yace a illal mustada'afina sai dai masu rauni su wannan kaga su koda Allah ya dauki rayukan su Allah ba zai sa su a wuta wannan ba za su iya ba suna da rauni minal rijali daga mazaje saboda tsufa wani sa'i daga mataye wal wildani da kananan yara su wannan sun zauna ne saboda la yastadiuna hilatan ba su da wata dabara ba za su iya fita su yi hijira ba wala ya hattaduna sabila ba san hanyar ma inda za su je ba ba sai yanda za su yi ba su wannan Allah ya musu uzuri to haka dan mu ma muke a kowace rayuwa Allah yana wa mutane uzuri akwai wanda ba yadda ya iya ba yadda zai yi Allah ya sani na'am
أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا fa'ula'ika Allah ya ce waɗannan waɗanda suke da rauni daga mazaje da mataye da yara wanda ba su iya yin hijira Allah ya ce fa'ula'ika asallahu an ya afu ahun waɗannan tabbas Allah zai yafe musu a sa'a ƙur'ani maluma suka ce tabbas take ni da haka Allah zai yi musu gafara wa kana Allahu afuwan gafura Allah ya kasance mai afuwa ne mai yawan afuwa ne sa'annan mai yawan gafara da haka zai yi musu gafara na'am ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Allah madaukakin sarki ya ce wa man yuhajir fi sabilillah wanda duk ya hijira saboda Allah saboda ɗaukaka addinin Allah sai ya jin fil ardi mugaraman kaseeran wasa zai samu canji mai kyau idan ya hijira sa'annan zai samu yalwan arziki kun ga ai da yawan mu da muke nan duk mun yi hijira ko ya ne ne jira daga ƙauyukanmu mun dawo abuja na mun zo neman abinci ba ku ce eh ba na a shi na ce mun zo neman abinci oh akwai abinci wannan hausa yake to ai bahaushe yana kiran arziki abinci eh za ka ji mutum yana cewa ya zo neman abinci yana nufin arziki ina ba wai zallan abin nan kwarar tuwo ba yawa don haka duk haka ne hijira maluma ne suka ce mafi yawan mutane da suke tashi su yi hijira don neman abinci neman abinci halal ne ai ka nemi abin da za ka ci allah ya wajabta musulmi ya nemi halal din shi da haka aiki ne mai kyau to idan ka yi hijira ka bar garin ku shi ma allah sai ya sa ka samu yalwa sun ce tashi a garinku ka canza gari yana ta Allah madaukakin sarki ya baka yalwa da wanda shi Allah shi yake bada shi yake bada har ma suka ce ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ku za ka ga mutane da suka zauna a garin su da aka haife sun yi arziki na eh ba su da yawa ana samu amma ba su da yawa galibi za ka ga sun fita an fita nema da haka shi ma hijira ce babban abin da ake son mutum ya yi jihadi a kai shi ne jihadun nafs wata rana sahabbai sun dawo daga yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbe su yana musu sannu da zuwa kun dawo sai ya ce musu kun dawo daga ƙaramin yaƙi za ku haɗa babban yaƙi suna mamaki tun yaƙin da suka je inda aka kashe mutane suka yi shahada amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira shi ƙarami sai zai ce musu saura babba sai suka ce ya rasulallah wanne ne babban yaƙi kuma sai ya ce musu afdalul jihad jihadun nafs ya ce mafi girman yaƙi shine mutum in yaƙi da zuciyarsa wato mutum ya dage ya bi Allah ya dage ya bauta wa Allah ya dage ya taimaki addinin Allah wannan shine jihadi shi ma yayi jihadi da haka kalmomin da ake kira jihadi ba lokacin da kaji jihadi yaƙi ake nufi a ana nufin mutum ya yi ƙoƙari wajen yadda zai nemi lahirarsa yadda zai gina addinin Allah saboda haƙƙi ne Allah maɗaukakin sarki ya ba wa duk wanda ya ba shi dama sai dai wanda bai samu iko Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man ya min baitihi muhajiran ila Allah wanda duk ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah wa rasulihi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam summa yudrikul maut sa'annan sai mutuwa ta same shi to faqar wa ajruhu ala Allah ladan hijirarsa shike dan Allah zai bashi wannan ya faru ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yana da larura amma ya zo ya ce to fa shi fa Allah madaukakin sarki ya ce wanda ba su da yadda za su yi to shi fa akwai da zai yi ya kama hanya zai yi jira to su da yi nisa ba a nan masjidu Aisha tan'i a nan wajen ya rasu to shi ne sai Allah ya saukar da wani ya ce shi ma ya samu ladan hijira gashi bai riga ya je ba amma saboda ya yi niyya Allah ya ce faƙar wa ƙa ajruhu ala Allah shi ma ladan shi ya samu cikakken ladan shi a wajen Allah wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jinkai Annabi sallallahu alaihi wa sallam har yakan yi addu'a yakan cewa Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'a Allahumma anji Salmata bin Hisham Allahumma anji Walid bin Walid wadannan wadanda suke da rauni ne suke a wajen kafirai sun hana su hijira manzo Allah yake addu'a ce Allah ya ba su damar su hijira karshe manzo Allah ya hada ya ce Allahumma anjil mustad'afi da minal mu'minin Allah ka ka tserar da masu rauni da aka hana su hijira su ba su samu su yi hijira na'am wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati khiftum an yaftinakum alladhina kafaru إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Allah madaukakin sarki yace wa idza darabtum fil ardi idan kuka yi tafiya a bayan kasa falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salawat babu laifi ku yi kasaru ku rage sallah wata sallah ake ragewa ita ce sallah ruba'iyya mai hurudu ita kadai ake ragewa duk sallah mai hudu in ana cikin tafiya sai a mai da ita biyu ba a rage sallah mai uku tunda babu raka'a ɗaya da rabi ba a rage sallah mai biyu tunda babu raka'a ɗaya raka'a ɗaya sallah a duk duniya kawai sai sallar wutiri sai kuma sallar filin yaki su biyu ne raka'a ɗaya a duniya to Allah madaukakin sarki yace in khiftum an yaftuna kumul ladina kafaru idan kun ji tsoron waɗanda suka kafirta za su fitine ku shi yasa aka samu wasu suna cewa ai yanzu ba sai an ninga yin kasaru ba saboda yanzu babu yaki babu maganan fitina wani daga cikin ya'la bin umayya shine yake cewa wata rana ya zo ya tambayi sayyidina umar cewa to ai Allah ya ce babu laifi ai kasar ne idan kafirai za su fitile ku yanzu kuma babu wannan fitina ta kafirai sai ya ce ai ni ma na yi mamaki na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana sadaqatu tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu ita wannan rage sallah sadaka ce Allah ya muku da haka ku karɓi sadakan da Allah ya baku ba sai ana yaki ba da haka har gobe har jibi har tashin kiyama idan mutum yayi tafiya zai yi kasaru amma sai dai malamai fiqh sun yi bayani wanda akwai tafiyar daban da ita ita ce tafiyar sabon Allah wanda ya san tafiyar sa ta sabon Allah ne to babu kasaru a cikin ta Allah madaukakin sarki yace innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai sun kasance a gare ku wato abokan gaba ne kuma a bayyane wannan shine matsayinsu wannan kuma kafaran tun na da har na gobe har na jibi har na gata har na tashin alkiyama irin yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa nan haka suke yadda Allah ya rarraba su nan haka suke yadda Allah ya faɗe su haka suke babu canji ba wani lokaci da zai zo a samu leniency cewa babu an canza babu wani canji yadda Allah ya faɗa haka suke yadda Allah ya faɗa cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a suna fatan ina ma kun kafirce kamar yadda suka kafirce sai ku zama iri daya haka suke ta fata sana Allah madaukakin sarki wani yace wato kullun suna fata su ga cewa wato kun bar musulunci kullun fatan su kenan fatan suke kuma suna kokari duk hanyar da za su samu su hana ku yin addinin ku haka suke da haka hakan nan suke kuma babu canji dan Allah ne ya halice su kuma shi ya faɗa shi ma shi mu ya halice mu ya faɗa kawai sai dai musulmi ya yi kokarin da zai yi ya kuma kula kada su yaudare shi dan suna yaudarar mutane sukan samu a kwana sukan samu a kwana su samu a kwana kwana ina nufin su ba su da matsala amma muna da matsala me matsalar mu mu addinin musulunci bai da ai dana danan addini ba musulunci bai da kana musulmi kadan ne kadan dana wani addini ba ka dawo a'a amma su suna iya dana kowanne eh saboda su ba su da kaida ba su da doka to mu kada mu biye musu su ringa sa mu kullun nakan bada misali da jana'iza jana'iza jana'iza addini ne gwamnatin najeriya ta san cewa a najeriya akwai kiristoci akwai musulmi ta san cewa akwai masallaci akwai coci ba wai ba ta sani ba ta san cewa addinin kowa daban-daban ne tutun da kin san haka kuma ma'aikatan ki guda biyu ne ga abu mai sauki babu ministry da zaka samu musulmi ne zalla babu kirista ban san ne kuna kuskure ko akwai ba babu babu ministry da zaka samu kirista ne zalla ba mu musulmi babu duk ana takude da ka ga abu ne mai sauki idan musulmi suka iya rasu to sai a zabi musulmi a cikin ministry sai su wakilci gwamnati sai a je a yi mar janaza idan kirista ya rasu sai a zabi kiristoci a cikin gwamnati sai su wakilce su san addini za a yi ba wai wasa za a yi ba ba wai siyasa ba ce addini ne da haka addini ba a ɗanaɗanansa dole ne musulmi ya san wannan allah maɗaukakin sarki cewa ya ƙulya ayyuhal kafiru la abudu ma ta abudu wala antum abidun ma abudu wala ana abidun ma abudu wala antum abidun ma abudu sai ya ce lakum dinukum waliya din allah ya ce kowa ya nashi da haka dole ne kaga ya zama haka amma da yawa zaka ga ana samu wasu ba sun wasu sani wasu ba su sani ba wani abun har zaka ga aiki ne wanda zai kai ga mutum ga ridda Allah ya kiyaye saboda barin musulunci Allah ya tsare mu
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأخذوا الله أعد للكافرين عذابا مهينا
Allah madaukakin sarki a wannan aya yana gaya mana nau'i guda na sallah da ake a filin yaƙi sallar tsoro ita sallar tsoron nan wato nau'i ne da ita daban-daban saboda ya danganci irin abokan gaban da ake fuskanta ya danganci lokacin da za a yi sallah da ka ta zama za ka bi ta daban-daban-daban akwai lokacin da abokan gaba suna alƙillan ma suke akwai lokacin da a dama suke akwai lokacin da a hagu suke akwai lokacin da yaƙi ake cikin bugawa za a yi sallah akwai lokacin da jira ake za a soma yaƙi an jima to duk kowanne akwai yanayin yadda ake sallah a filin yaƙi kuma ana sallah a filin yaƙi da kowane irin yanayi akwai lokacin da kabbara kawai ma za a yi ita ce sallar ita ce za a yi sallah a fili yaƙi ma ana gudu ana gudu ana sallah kasan dai ba a ce ka yi sujjada ba ko ina nufin ana bunka na ka za a yi kasan ba maganin yin sujjada da haka hakan za a yi sallah shi allah maɗaukakin sarki sallar ne ba ya son a barta lokacin da ya wuce shi ya sa ayar da allah maɗaukakin sarki ya ce wa aqimis sala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita wannan aya a filin yaki Allah ya saukar da ita cewa fa shi ba lokacin da yasa ai sallah lokacin za a yi ka kenan ba mu da uzuri a halin yanzu wani abu a duniyar nan ya hana mu sallah eh Allah lokacin ne yace ai sallah lokacin yake so a yi saboda me shi Allah biyayya yake so a yi sallar ai ba wai Allah yana da wani abin da zai da sallar mu bane a'a ba abin da Allah zai da sallar in duk duniya aka daina sallah ba ruwan Allah in duk duniya a daina bin Allah kowa ya zama kaman Fir'auna wallahi ba ruwan Allah kowa ya abin da ya ga dama ba wani abin da zai faru Allah kawai tattara mu zai zuba wuta shikenan Allah ya kiyaye kamar yadda in duk duniya muka zama mutanen kirki kowa na bin Allah shi ma ba abin da zai ƙara Allah da shi haka Allah yake shi ba abin da yake damu shi ba abin da ke kare shi kawai in kai ne kai ya sa ka sai ma sakamako mai girma Allah ya mana to shine Allah madaukakin sarki yace wai za kun tafihim idan ka kasance a cikin su ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam fa aqamta lahumus salata ka zai da musu sallah a filin yaki to ga yanda za a yi sallah Allah ya ce faltaqum da'ifatun minhum ma'aka wato idan ana jiran abokan gaba za a yi yaƙi kada a tafi a kama sallah gaba ɗaya sai a rabu kashi biyu bari na yi misali kawai don a gane a ce mutum ɗari ne za su suke filin yaƙi to mutum hamsin sai su taso sai su dawo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su yi sahun sallah mutum hamsin kuma sai su tsaya suna fuskantar abokan gaba don ba san lokacin da za ta bullo ba shi ne Allah yake faɗi wasu su zo tsaya da kai wali ya aku zo asili hata su riƙi makamansu fai za ta jadu idan suka yi sujada to fal ya kunu min wara'iku su waɗancan wato wannan sallar nau'inta da nake faɗi ba wadda nake magana a kanta wannan nau'inta wadda ake yi tare ne wannan duka mutum ɗarin za su zo su ta da kabbarar sallah amma za a yi sujada daban-daban an gane waccan nau'inta mutum hamsin za su tsaya su fuskanci abokan gaba su jira wadda ake raka a ɗaɗɗe kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su zo a yi raka a ɗaya da su waɗancan na jiran abokan gaba shi yasa in an zo fassarar ayar nan in ba an yi bayanin sallar ba ba ta fita yanda ake yi wannan nau'o'in nan guda biyu daya a ce mutum ɗari ne a filin yaƙi to duk mutum ɗarin za su zo su yi sahu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan aka tafi ruku'u za a yi kasar ruku'u da dama dama inda motsi za a ji amma wajen sujada waɗannan suna tsaye da makamansu waɗannan za su sai sun ɗago sai waɗannan ɗin haka za a yi wacan kuma waɗannan za su zo mutum hamsin su zo su yi raka'a ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jira su sai su tashi sai su karo raka'a ɗaya sai su yi sallama ita ce ita ma sallar da ake so ma sallama kafin liman sai su yi sallama sai su koma sai su karɓi waɗancan sai su kuma su zo sai su samu raka'a ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika sallah sai ya sallama sai su tashi su kawo raka'a daya wannan nau'i biyu ke akwai sauran nau'ika wanda a guje ma ake yin sauran kamar yadda na faɗi suna nan shi yasa maluma suka ce yanayin sallan filin yaƙi ya danganta da yadda yaƙi ya bada ya bada dama to ita wannan wanda Allah yake gaya mana yace sai su riki makamansu idan suka yi sujada sai su zamo suna bayan waɗanda suka yi sujjada sa'annan wani ta'ati da'ifatun ukura sai ɗaya ɓangaren su zo lami sallu fa yusalli ma'aka su yi sallah ba su yi sallah tare da kai wali ya kuzo hijirahun wa aslihatahum su riki makamansu wato su riki shirinsu da kuma makamansu sai Allah ya faɗi dalilin da yasa ya ce a ringa yin wannan sallah sai Allah ya ce waɗannan lazina kafaru su waɗanda suka kafirce abinda suke buri shine law taghfuluna an aslihatikum da za ku samu rafkana ku bar makaman ku da sai su kwashi su bar makaman ku sai su kwashi wa amti atikum su ku bar kayayen ku za su kwashi da haka in sun kwashe fa yabiluna alaikum mayratan wahida sai kawai su muku bugun kadanya sai su tasan muku lokaci babu babu makami a wajen ku kawai su gama da ku lokaci guda Allah ya ce wala duna alaikum in kana bikum azannin madari babu laifi akan ku idan kuna da cuta saboda me saboda ba ku da ruwa akuntum marda ko kuma ba ku da lafiya wato idan mutum ya samu janaba bai samu yayi wanka ba ko ya samu rashin lafiya an tada'u aslihatakum ku ajiye makamanku wato Allah ya ce babu laifi a wannan lokacin ku dan ajiye makamanku amma Allah ya ce wa ku zo hijirakum duk da haka ku riki shirinku kada ku zauna babu shiri inna allaha adda lil kafirina azaban muhina Allah yayi tanadin azaba ta wulakanci ga gafirai Allah ka tsare mu na إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
Allah madaukakin sarki yace kai za ka dai tunu sala idan kuka idar da sallah fa bazkurullah ku ci gaba da ambaton Allah kiyaman kuna tsaye wa kuudan kuna zaune wa ala zunubikum kai kuna shingidama shi yasa ambaton Allah babu ibada da ta kai shi sauki Allah madaukakin sarki ya sanya mu ambaci Allah a kowane yanayi zaka ji hadisi kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a duk yanayin da yake ciki yanayi guda ne kadai baya ambaton Allah idan yana bandaki shi ya sa ma idan ya fito a banɗaki za ka je yana cewa gufuranar Allah yana neman gafararka wato na ɗan samu lokaci ba na ambatunka shi kenan amma duk kowane lokaci ambaton Allah kuma wannan al'umma da muke ciki wannan al'umma ta yau ta 2025 wallahi inda ba da ambaton Allah ba zai wahala mu sha na wallahi ba abin da za mu rike gaban ambaton Allah domin ambaton Allah shakkot ne na shiga aljanna wallahi abu ne gashi da sauki gashi da romu mai yawa gashi Allah madaukakin sarki yana tan a ambaton shi yana son masu ambaton shi yana yana yayi kuma alƙawari zai sanya su aljanna shi yasa zaka ga wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabaqal mufarridu aka ce min suwa ya ce azzakirun Allah kasiran wazakira masu yawan ambatan Allah da yawa sun rigaye kowa masu yawan ambatan Allah wato da yawa sun rigaye kowa da haka mutum ya kada ya bar harshensa akalla kowane lokaci za ka iya ambatan Allah kun ga abin da aka yi mana na nufin sharri da shaɗin ya taimaka aka yi mana aka raba mu da carbi aka haɗa mu da waya na? eh ai ba ƙaramin musiba ba ce an raba mutane da carbi an haɗa su da waya kaga ɗan tsoho sai yana facebook alhalin iyayenmu in ka same shi yana hutawa kawai ambaton Allah yake duk inda ka samu dattijo yana za ka same shi subhanallah yake alhamdulillah haka ne dai in dai ba wani abu yake ba magana yake da kai ba don Allah ya da tarbin nan nashi cikin ambatan Allah yake kaga ai an yi ana ta riban zamani amma nan an dawo kawai mutum ya zama an shiga facebook kaga tsoho yana ta danne danne haka yake wata rana a harami haramin makka a farfajiya gaban ɗakin Allah da asuba mun yi sallah asuba muka zauna a waje muna jiran a ishraq wallahi muna zaune sai ina jin diririn diririn diririn na duba sai na ga wani tsoho wallahi game yake a farfajiyan harami yana yin mario mario wallahi na ce ina lillahi wa wallahi sai kan taɓa malamin da ke sai ce don Allah ka ga wannan musiba a haramin Allah da asuba a tsoho yana gem za ka mu yawan abatan Allah jama'a Allah kuma ya sanya mu cikin masu ambatansa Allah madaukakin sarki ya ce a fa'izar da ma'anantum idan kuka nutsu kuka samu nutsuwa to fa aqimu sala ku tsaye da sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta domin sallah ta kasance akan mu akan mu'minai wato abu ne wanda aka wajabta shi ko mai lokaci abu ne mai lokaci da haka ba lokacin da mutum ya ga dama ba zai sallah a'a lokacin da Allah yake so ayi sallah lokacin zaka yi sallah shi yasa sai Allah ya karbi sallah Allah ka karba mana sallolin na ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما Allah madaukakin sarki yace wala tahinu ibtiga'il qaum kada ku yi wato sanyin guyuwa wajen neman kafirai in an fita yaki kada ku yi sanyin guyuwa wajen neman su saboda me yanda suke neman ku za su kashe kuma ku neme su inji Allah saboda me Allah ya ce in takunu ta'lamun idan ku kuna jin radadi in an dake ku kuna jin radadi ai fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu su ba suna jin radadi kuma rai ne da ku su ma rai ne da su suna jin zafi kuna jin zafi amma bambancin su da ku Allah ya ce wa tarjuna minallahi ma la yarjun ku kuna fatan samun aljanna wanda su ba sa fatan samu Allah ba zai ba su komai ba wuta zai sa su wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani mai hikima da kaga ba a san musulmi ya zama matsoraci shi tsoro bai yi ba ba abin da tsoro yake tsarawa shi tsoro baya ƙara ma kwanaki a duniya ba abin da yake ƙara ma kawai sai damuwa da bakin ciki wallahi ba a san musulmi ya zama matsoraci saboda me in mutum yana da imani shi kenan ya riga ya san ba abin da zai same shi kullum yusibana ya ma ka taballahu lana sai san kawai duk abin da ya same shi daga wajen Allah da haka zai tsaya yayi abin da ya dace yayi amma ka tsoro ba na ba na ba na musulmi bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da tsoro ba annabi sallallahu alaihi wasallam sadauki ne na ƙarshe duk wani sadauki da kake tunani wallahi manzo Allah yana gaban shi akwai ranar da a Madina wani abu yayi ƙara a bayan garin Madina ba gari ba wanda bai firgita ba a garin Madina aka firgita da daddare mutane na tasowa masu ɗan ƙoƙari ana leƙawa ina ina an fito gari manya an fito an da irin muga me zai faru kawai sai suka ga ana dawowa daga bayan gari suka ga wani ne wannan kawai ashe manzon Allah sallah sar ya je har ya dawo yana cewa kowa je kowa kwanta ba komai na eh kai an yi maganin abu kowa manzo Allah ya ce ba da ba kowa je kwanta kaga yanzu kan na yanzu kan ai Allah ya san me zai faru na ka san yan abin damuwa ya zo shugaban ce yake mai gadi ya je ko na mai gadi ya je leka shi ƙara shiga ta na to shugaba ba haka yake ba shugaba shi ne kan gaba haka ake jagoranci haka jagorancin musulunci yake in ma wani abu ne zai same shi to shugaba yake so mu samu don shi yana kare mabiyansa kada abu ya same su amma yanzu shugabancin yanzu mabiya suke kare shugaba na haka yake abin ya juye ba wai shi ne yake kare su ba alhamdulillah yani dari da biyar ba na gashi gashi nan to bismillah na a a na'am tambaya yake wai malakul mauti yana zuwa ya karɓo mutane su saba'in a rana ɗaya a'a ba wai su saba'in ba wannan ƙaulin wanda yake shi yana da rauni cewa aka yi mala'ika yana duba kowa littafinsa su saba'in wato littafin da aka bashi na rayukan mutane wanda ba zai barka ko sakon ɗaya ka ƙara ba to yana duba shi wane ya kira sunanka ya duba su saba'in a rana ɗaya kama wanda ya tabbata shi ne sau biyar yake duba sau biyar to kuma dukanmu dukanmu a wajen mala'ikan mutuwa duk duniya fa ba wai mu najeriya ba duk duniya yadda ka san dabino kwaya uku a cikin faranti a gabanka na to wallahi duka haka muke a gaban mala'ikan mutuwa ka san dai da bino kwaya uku bana jin wani zai buyan ma ina ne a cikin faranti a gabanka a ce wani ya shiga wani waje baka gan shi ba na babu to haka muke duk a fili da wanda yake cikin ɗaki da wanda ya shiga ƙarƙashin ƙasa da wanda ya yi duk ɗaya ake a wajen mala'ikan mutuwa da wanda yake kwana a bakin titi da wanda yake cikin bila duk da suke ana nufin ba su da mamaci wallahi a wajen mala'ikan mutuwa duk yana kallon su ne a fili kuma kowa lokacin shi yayi zai dauke shi shi yasa Allah yake cewa ai aina ma ta kunu sai yace yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada yace duk inda kuke mutuwa za ta same ku kuje ku ta ko ina ko da kun shiga ƙarƙashin ƙasa kun yi gini a cikin dutse za a same ku domin ba ku ɓuya ba eh ka san dai gizo-gizo ba iya ɓuya ko na gizo-gizo ka san ba iya ɓuya a cikin gidan shi ma to don to fiye da haka mala'ikan mutuwa yake kallon mu shi maganin mala'ikan mutuwa in kana son ka yi maganin shi kawai ka ji tsoron Allah kenan ka gama da shi ko ba ku gane ba Allah kawai maganinsa kenan kawai ka ji tsoron Allah ka bi Allah a ka gama da shi shi ma kai shi ka shakka ka zai da yana yi amma ba zai hana ɗauke ka ba eh ba ana ne ba domin wani hadisi kunsi a ce Allah ya ce maganar mutuwa an gama da ita ya ce bawa na bawa na wali na wanda ba na san na yi wani abu da zai bata masa rai in ji Allah ya ce amma mutuwa na zartar sai an mutu da haka sai dai haƙuri shi yasa ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma shi ma baya ne ka ƙarshen soyayya ga Allah wajen Allah ke da haka za a mutu sai dai mutuwar ne wasu ta zo musu da sauki Allah ya sa mu a ciki ya wasu kuma ta zo musu da wala ita mutuwa ma ba ma ita ce damuwa ba abinda dan adam zai tarar shine damuwa saboda in ka tuna mutuwa ai da ka tuna kowa ma zai mutu sai ka dan ji dadi to ba mai zama ko kuma ka dan ji dadi in ka tuna kowa zai taho to ai inda za a inda ka tafi kuma kowa zai zo ai me za ka damu da a ce za a bar wasu ne sai ka ce da kana cikin wanda za a bar ku to ba wanda za a bari kowa zai zo to kawai mutum ya samu ya bi Allah ya samu a zararin shi yana musulmi shi ke nan Allah ka yi mana haka na na a ina to bayan shi bismillah na alaikum salam amin ai bai sake ta ba zai je ne ya sake ya zo daga baya ce shi bai sake ta sake uku ba shi sake biyu ne ya sake ta gashi ma a rubuce so aka bi ana tare da ya ce har kan gashi kore ya rasu da mata ma a bai sake biyu shi gashi a kaza a komai ne sake biyu ne ko daman dai ana so ana so a raba su ne ai ka za akwai wani lokaci za ka man dama akwai lauji a nadi in ba haka ba ai cewa yi zai je ya sake ta ai bai je ya sake ta ba tun ne je ya canza in ma ya fasa gaba ɗaya ya fasu ina nuhu in duka uku ma ya ce ya fasa ai ya fasu ba bai fa sake ta ba zai je ya sake ta to kuma ya fasa zuwa ya fasa sakin ta to bai a ciki a to idan idan abin da ka faɗa haka ne ka san lokaci labaran saki yana zuwa da sai ka yi bincike sai ka ji kuma wani wani bayani da to idan abin da ka faɗa haka ne dama akwai sauran saki da a wajen su ba ka ce ai biyu ba to akwai ɗaya sai tambaya ta biyu garin
to da suka mana da su da kai hayaniya da su da da wasu kai da wasu da da su kawo su kawo kai su yi bin tare da wani ba sun caccanza garuruwa duka su su yanzu nan sai aka sai da kare ne to da aka sai da kare ne daman garin nasu ne sai na na kakanni ne to to yanzu da shi a gwamnonin da za a yi za a yi abuwa ruwan gado ne ko ko za a yi abuwa ne kawai na ana zaman tare da za a yi abuwa na mutum a rabon gado ne mai aiki ya same ku aiki jajajir ya same ku dole ne a nemo filin na waye tunda dai a yance na wani ne na kaka kaka to sai a ce in an sai a duba a ga in na waye aka siyar sai a duba a ga shi wannan nan da aka siyar da filin nashi yana da magada to nasu ne kudin da aka rabar gado da aka kaga aiki ne ja waye mai filin dole zai a samu mai filin ko kaka ko waye sai a duba wasu waye yayan shi sai a duba mai Allah ya ce a ba su a gado tunda ai ba zai yi a ce na kowa bane a garin dole zai akwai mai shi eh ya danganci yadda abinda Allah ai ka san gado shi Allah ne ya raba kayan shi sai a duba a ga me matsayina ina da dangantaka da ku me aka bani ai ba ku za ku bashi ba in dai aka yi bincike aka gano wannan to za a gano rabon kowa a ciki ko da ma mai rabon ya mutu dan in mutum ya riga ya ci gado ko ya mutu to gadon zai kuma wajen 'ya'yan shi inda ya riga ya ci eh in ma 'ya'yan shi mutu zai kuma wajen 'ya'yansu yasa zai ta tafiya ne Allahu a'lam na'am ah kai ba a baka lasbiga ne ha gashi can mancin na'am kai mene ah sai ya dawo shi ya ta daga hannu tsara minti uku ko na'am alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to tsara minti uku mu tashi zai sha ruwa zai sha ruwa No. Allah ya kiyaye to ai bari na kai ka ba ma da azumi ba kar ma ka kawo azumi mu je ma ba a azumi shi wannan aikin haramun ne ina nufin ko ba a azumi wannan aikin aiki ne na fasikanci wanda suke cewa kamar suna neman kuɗi ba a neman kuɗi da abin da Allah ya hana ba a neman kuɗi da sabon Allah duk kuɗin da ka samu na sabon Allah ma ko albarka ba zai ba da haka wannan aiki ko ba azumi bai da kyau na na uku bai halarta ga musulmi ya je coci bare aiki irin na ibada nasu na'am na ƙarshe a to bari ya gama sai kan dami kuna cin naman shi kuna cin nama eh cin nama ne eh koda yana yi dama dama idan yana yi in yana yi shine kun ci naman shi ai ai in baya yi kun masa kazafi kenan shi in baya yi shine kazafi amma in yana yi shine cin nama abinda ake so idan dan uwa yana laifi ka je ka same shi kai da shi ka ce wani abin da kake bai da kyau ka bari Allah baya so shikenan ka sauke nauyin ka amma sai aka ringa yawon waje-waje kana ta labarin da wannan cin namun mutane bai da kyau in ba za ka iya ba kuma ka ja da wakin ka kai shi wannan shi ne na ƙarshe sauri na bakin su babu komi babu komi sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات القدير رب العالمين رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعديت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمين ذكرت هذا ناقص How are you?